سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wannan cin ganin damarsa da yardarsa da amincewarsa ne ya tsawaita rayukanmu kuma ba mu dama maka halarto wannan masallaci mai albarka na SAM da ke karce Madina Dui a birnin Niamey a jamhuriyar Nijar don gabatar da karatun littafin kitabun tauhid na al'allama a sheik Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya ji kanshi da rahama da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma yanta mu ta zo Allah ka samu cika da imani kamar da yawa suka sani duka ranar landi mukan gabatar da wannan karatu da izinin Allah wadda wannan landin ta yau ta dace ne da bakwai ga watan al-muharram hijriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya dace da 22 ne ga watan 6 meladiya shekara 2026 kuma wannan darasi shine na na 20 daidai kuma shahi na 25 ko ashirin da ashirin da hudu ya afon shahi na ashirin da hudu za mu tashi kuma farkon babi a watan satin da wuce muka karshen babi da masail in shi yau za mu tashi sabon babi yace babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im babi da zai zo shi muna bayani akan ruqa ya ce ruqa shine karatu karatu mun gane daga nan ake ta ruqiyya an yi mai ruqiyya wani an yi mai ruqiyya to da larabci ba a ta ruqiyya an ce ruqiyya hawa ke ruqa aka ta wani an kai shi wurin ruqa an ce ai mai karatu to shine ar-ruqa karatu wat-tama'im da layu za mu ji bayanin waɗannan abubuwa bi idillahi ta'ala a cikin wannan littafi cikin wannan babi mala ya ce fi sahih عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وانا حديثي an tafi sahi an tafi sahi a kai shiru to cikin bukhari ke domin da an ce sahihi an kai shiru to bukhari aka in ana so a bambanta su sai a ce sahih bukhari ko a ce sahih muslim mun gane kiran ko ko sahihi ibn majah ko dai da sauransu in ana son dai a bambanta sai a faɗi sunan sahihin malamin amma da an ce a sahih aka shiru kawai bukhari aka haka ne shi ya ɗaya ɗauki wannan suna kamar yadda aka zo ana so a faɗin malamai maharata hadisi an kace alhafir aka shiru da ibn hajar al-asqalani aka ne kowane wato yana da nashi fice da Allah ya mai akwai hafiz hafiz da yawa amma da an ce alhafiz aka shiru to ibn hajar al-asqalani aka ne muna gane kai na'am ya ce kame da ya aka zo aka ce shekul islam akwai shekul islam da yawa amma da an ce shekul islam aka shiru to ibn tamiya aka ne to haka nan ko wani da allah daukakar da allah ya mai to shi ne ya ce ya zo a cikin sayar bukari ana abi bashir daga abi bashir al'ansari mutunan madina yadda allah tabbata gare shi annahu kana wa rasulullah fi ba ta fari wata rana yana tare da manzo Allah sallan cikin sashen balaguro da manzo Allah ya cikin cikin sashen tayya tayya da shi ana nan fa arsala rasulullah sai manzo Allah aika da aiki yace Allah ya ayanna fi raqabati ba'irin ilaratu kada a bar wani abin rataya ga wayan wani raƙumi min watarin na wani tsirkiya ne auƙe ladatun ko kuma duk wani abin da dai an karata ga raƙumi illa ƙuɗi'at manzo Allah ce face a kakkace su a cire su ina kusa lokacin da musulunci yana harko su kan kasu larabawan musamman ma lokacin suna harkon shiga musulunci suna yin abubuwa da yawa na ba su da kyau na shirkiya tun da wata rana har suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka iska suna bauta mana magariya sun rata mata yan kayan su dan gudurin su sai suka ce manzo Allah ijji Allah na ilahan kamalahum eh idza zata anwadin kamalahum zata anwadin ka saya mana ma mai yan marata ya mutsa wurin abota musu kamar da waɗanda muka suna bauta mu magariya na kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai aka ce mana a cikin hadisin wahum hudatha ahadin bil kufr suna sabi shiga musulunci na musu ilimi sosai ba to irin shi ne nan musu ilimi sosai ba raƙun masu suna ɗaure da layu da wasu kwarhuna da wasu dage kafa ana ɗaura ma fisashe wannan layun ha ba sai mutane ba dai har ga fisashe a ɗaura musu ko a ɗaura ga wuya ko a ɗaura ga ƙafa ko a ɗaura dai ga wani ga an ɗaura masa ana nufin wai maganin kamben baka ko wani abu ko maganin ɓarawo eh eh eh hada dabbobi ana daura nan shi na yau karatun dabbobi na yau eh musamman mara eh mun gane ko to sai manzo Allah ya aika cikin tawaga jama'a matayar yace duk rabumin da adda wani dan auratai gare shi ko wani zare ko wani laya ko wani guru ko duk abin da an karata ko ga wuya ko ga kunne ko ga kawa ko ga mi a cire a kakata muna gane kenan ko yawwa saboda a tabbatar musu da tauhidin su tsintsa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتول شرك رواه احمد وابو داود an karbo daga abla dan mas'ud da Allah tabbata gare shi kare ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu na ji manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yana ta inna ruqa lalle karatu wat tama'im da layu watiwila da tiwila tiwila ba san sunan shi da hasu wani abu ne wanda ake dai a sa mace ta sunan namiji dole ko ba ta san shi an kai mata wannan abu sai tana son shi dole shi ma namiji ko bai son mace an kai mai shi sai ya so ta dole kuma ko da sun auri juna in ana son a raba su ta tiwilar da a raba su da an yi ma namiji ita zai ji bai son mace na a duniya babu abin da kyama irin ta haka an kai mace ta ji ba ta wannan ne ana hada da shi kuma ana raba da shi sihiri ne na yi sai harka sihiri ne ta shi sai an kace shirkun karshen hadisi inna ru'a wata ma'imu wata wila shirkun to amma nan kun san an ce inna ru'a karatu to sai ya zannan karatun da aka nuhi karatun sun kulle wanda za a karanta ƙur'ani a hada da suna aljannu a karanta ƙur'ani a hada da sunan bokaye a karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hada da sunan wasu abubuwa can daban to wannan karatu shine a shirka amma in za a karanta ƙur'ani tsabagen shi shi dai zallar shi to wannan ba zai fada cikin shirka ba eh yawwa kaga amma sarƙarjin su kaga suna yana da wasu aljannu to da kaji ana hada aya ƙur'ani da wasu aljannu to wannan karatu shine shirka muna gane kiran amma yadda aka zo a karanta qur'ani shi dai zallashi Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin muna saukar alqur'ani wani abu da zaka dauka karanta ya zama waraka kana in dai zaka karanta qur'ani shi kadai a to in ga san na qur'ani in zaka kwanta in zaka hita in zaka shiga gidan sauransu duka kaga ne kenan karatun da adda sun kulle shi ake nina ba kowane karatu kenan nan dan an yi shi am ne amma ana nuhin uridu bihi khas an wade gaba ɗaya amma ana nuhin wani karatun a shirka ba duka ba muna gane kenan ko rawahu ahmad wa abu dawud ahmad abu dawud suka rawaito nan wa ana abdullah bin ukaym daga abdullah dan ukaym marfu'an hadisi ma marfu'i ne ya kai ga manzo Allah kenan manzo Allah ce man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya race wani abu ya dogara gare shi to za a bar shi wannan abu mana Allah subhanahu wa ta'ala zai kale shi wannan abu sai shi mai magana abin da ya magani rahu ahmad wa tirmizi ahmad da tirmizi su karoito wannan ina wannan yana nuna mana mutum shi kokari ya tsaya ga Allah da zarar kan rataya wani abu kan dauka cewa wannan abin da kan rataya kan mai da dogaran ka gare shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a wakilta imanin ka wannan abu ka ku da kai imani da wannan kan bar Allah shikenan ayi asara to malam zai mana fassara at-tama'im yace at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad yace at-tama'im layu yace wani aure da ake rata ya shiga yara yattaquna bihi al-ayn da ake neman kariya daga kan- kan- kandun ido akwai kandun ido mun gane kandun ido shine mutumin da adda shi eh, da ya ribi abu ya birge shi in dai bai ce tabaraka mun yi shi da cikin karatu in bai ce tabarakallah ba ko ma sha Allah ko barakallah in dai bai ambaci Allah ba to wannan abin da ya kalla mai sai ya samu matsala kana zuwa ka aje mota mai kyau tsadadda sai ya kalle ta ce kai wanda mota akwai kyawu to da zarar bai ce masha Allah ba ko barakal ko na kana zuwa kai kirhe ka mota ce Allah baraka sai kirhe daga nan ha ta shiga matsala kenan sai a dauka sai ga daji karshen tare sai ka iske sai an rabu da ita kullun cikin wahala kai to kan bin baka kuma mai shi ba da niyya bane kawai dai abin da ya kamata shi rike ambaton Allah da ya ga abin birge shi ambaton Allah ba wai shi ya yi niyyar yi maka aibi na gani mm shi hakan ne Allah ya jarabe shi da wannan bakin da ya haɗe abu da ya ga abin birge shi bai yi ambaton Allah ba shikenan Allah ya jarabe shi da wannan idan eh ba wai sai ya yi niyyar yi maka ba irin mai hasara ba shi mai hasara ga ai dama yana niyyar ka rasa eh to shi mai kallon ba haka ba haka bane eh eh shi na to kaga yana shi yanzu yana ta ce barakallah shi kenan lahal mala ya ce lakin idan kanal mu'allaku min alquran to sai dai idan ita layan nan da karrata ta alqurani ce to farakhasa fihi ba'd as-salaf sashen malamai magabata sun yi rangwame sun ce in dai qur'ani ne zalla kan rubuta kai laya kana yara ta satin da ya wuce ai mun yi bayanin nan muka ce wasu halatta wasu su halatta ko mala ya ce wa ba a zuhun lamura fihi amma sauran malaman ba su yi rangwame ba ko laya ta alkur'ani ce suka ce ba zai halatta ba karata ya ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi annakira annakira fi siyaqi nafi ta um idan haka nakira a cikin siyaqi na kore abu to ko menene ya shiga ciki domin mazalata man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rata ilaya nan ta shiga ciki ko wace iri an gane kiran ko yace wa yaj'aluhu min al-manhayi sai suka sanya shi daga cikin abin da aka hana shi ne karata laya ta qur'ani dalla minhu ibn mas'ud radiyallahu daga cikin wanda suka ce bai halatta ka sanya qur'ani ba laya ko ta qur'ani ce zallar wadda ba ta garwaya ta da sunan aljannu ko sunan wasu bukaye ko yan tsibu ko abin abdullahi da musulina ce da ci bai halatta wata saboda malamai ma daga ciki suka kawo bayani cewa na daga ciki sanya laya in mutum za a ba za a ma ba shi dama ya rataye laya ta alkurani ita kadai na harko dai in yana rataye da ita in yaro na akwai ba mamaki shi hitsari tana daura hukumar ko ba koyan shi ko shi ma haya ko shi ta zo mata miyo ko wani abu haka bai kamata ba shi ma haka wani wani nau'i ne na walakanta qur'ani haka ne in babban mutum zai iya fada duci da ita la yamma ta aka ce ta qur'ani ce sallah tunda ya zo da abi ne daure ga kugu zai shiga dushi kaga ba zai ba wani mai aji dan tana yaya bashi in yazo ba zai same shi ba na sai dai shiga dai to ko kaga ba shiga da alqur'ani cikin dushi to kaga dai nau'i ne na walakanta qur'ani a takaice dai dan haka bari kawai shi ko dai ta qur'ani ta zalla to ka bar ta in ba haka ba zaka zaka bi hanyar da zaka walakanta qur'ani ta hanyar ta muna gane kenan ko warruba mala yace yana so ya fassara mana menene ruqa din nan yace hiya allati tusamma al azaim shine wanda ake ambato da sulkulle wa khassa minha ad dalilu amma an kidda wadda ta samu dalili ma khala min shirki wanda ta kubuta daga shirka shine muka ce in dai karatu qur'ani da karanta ma ai ma ruqa a karanta ma qur'ani zalla kamar da aka yi wurin mutum masu ruqiyya ai mai karatu zalla babu sunan aljani babu sunan mala'ika babu sunan kawai qur'ani zalla wannan ita baka da matsala saboda wani sahabi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'idu bin sa'id ake cewa ya zo sun zo wani gari suka nemi masauki sai mutanen gari suka ji ba su masauki suka suka yi suka ji ba su sai su koma gehen gari suka aji kayan suka zamna suna nan zaune suna nan zaune sai wani abu ya cije mai garin garin kuma masu garin garin suka yi ta dubarun da suka yi mai gari bai warke ba sai aka ce to a duba a ko su baki da sun kai masauki mun ka hana musu a taya gani Allah ya ko ne abu da Allah ba su sai aka zo wurin shi sai ce shi ya san abin da ya karanta amma ƙara sai ayi jinga suka yi jinga aka ce za a bashi garke na bisa shi da aka ce za a bashi shi kenan sai karanta musu fatiha kaɗai bai ma hada da tura ba sai ga mai gari ya warke daren da ƙafa sai ta amma ba zan ci wanga abu ba don ijtihadi na ni na kokari na ban samu hujja daga Allah ko manzo sallallahu alaihi zan zo in ga manzo Allah ya halatta in ci wanga duke gar suka bani garke sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shiga shiga shiga da kai sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqa wa ya sanar da kai ma ana yin ruqa da fata ana karatu da ta a samu da sai manzo Allah ya ce to araba da shi kaga ne sai nuna kenan ya halatta karanta Qur'ani zalla ga mutum bai da laha a toha ko a karanta mai cikin ruwa ya sha misali wannan babu laifi Qur'ani zalla gashi sahabi manzo Allah yayi hatta kai ga manzo Allah manzo Allah ya tabbatar an gane kenan ko wato kenan ruqiya ko ruqa wanda duk babu wani surkulle ciki to ya halatta a yi ta ko a karanta Qur'ani zalla ko a karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalla a shafa a toha a shafa gaski ko kuma a ainihin towa cikin ruwa a sha wannan duka babu lai lokaci ya yi ko? doma da labar muka karshe ya ce farahar safihi rasulun sulam min al'aini wal huma mazu allah salasala ya yi ranwa mai ga wanda ke da kambin baka ko da ke da zazzabi na masassara a karanta mai wasu ayi ko wasu hadisai na mazu allah salasalam sai a cikin ruwa ya sha ko a sha mai wannan babu lai ina fata mun gane to nan za mu tsaya ko lokaci ya ko a nan za mu tsaya abinda muka farare daga Allah ne kuskure kuma Allah subhanahu wataala shi ya hima yan uwa musulmi wannan littafi kan yi wasa da shi saboda duk abin da ke da aqida da tauhidi babu mai matsala ga rayuwar mutum irin a ce bai da aqida mai kyau a ce ba ka da tauhidi dan da ibara da mutum ga in babu tauhidi wallahi ba zai fito gaban Allah tauhidi shi ne ginciki duk in babu tauhidi duk ibada da mutum yake yi ba za ta fitar da shi gaba Allah don ibada ƙashin kanta in babu tauhidi ba ta ginuwa rushiya take yi sai tauhidi ya tsaya to wanga abuwa na suke wanga littafi yana wanke muna zukatanmu ne da duk abin da ka muna tasgaro da ci baya da walwala aqida ka ta kware da walwala maka tauhidi to yana karantar da mu wannan abu kenan ya zama tsakaninka da Allah an samu connection mai kyau an samu ne lasin mai kyau tsakanin ka da Allah babu wani matsala to haka aka don duk wanda kan gyara shi inda akwai matsala tsakanin ka da Allah wallahi to matsala babba babu kamar ta ta haka Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya sa muna wannan dan neman da rashi kuma Allah ya shirya da mu an za mu dakata mana muka faɗa daidai daga Allah ne Allah ya amfana da mu kuskure kuma karanci ilimi na da ta sai da Allah shahe muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik